العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna al'usul talata na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya, inda muke cikin al'asalu thalith wanda yake magana akan ma'arifatu nabiyina Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. sanin annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam wanda muka ji inda malam ya kawo waɗansu ibadoji waɗanda aka fara da su a makka kafin bayan hijira kuma aka yi umarni da sauran wato ayyuka na shari'ar musulunci kamar zakka da azumi da hajji da kiran sallah wato bayan an koma garin madina insha Allah za mu tashi inda malam yace wa dalilu qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an wannan shine darasi na 11 kuma yau muna 15 ga watan zulqa'ida wato wata na 11 na musulunci shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yi daidai da sha biyar ga watan biyar sha na sha uku kai ko? sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu malam ya ce wa dalilu ƙaunuhu ta'ala dalili akan cewa annan muhammad sallallahu alaihi sallama manzan allah ne zuwa ga mutane gabaki ɗaya yace shine fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala inda yake cewa qul kace da su ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni fa manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku ba wanda zai ragowa a cikin wannan al'umma yace shi manzo sallallahu alaihi wasallama ba gare shi aka tuno ba ko ba larabe ne ko ba ture ne ko wane ne shi ko ba larabe ko ajami annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga mutane gabaki daya kamar yadda ke kuma an turo shi zuwa ga ainihin wato aljanu ma bayan mutane kaf haka nan har aljanu malam ya ce wa kamar Allah bihi din da shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaaraka wa ta'ala ya cika addini bayan sa babu wani annabi duk wanda yazo ya ce an masa wahayi to sai a ce abin da ya faɗa ƙarya ne domin ya ci karo da ayoyin alkur'ani ba wanda ake wahayi kun ba wanda aka yi wahayi bayan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin hakan cewa da shi Allahu tabaraka wa ta'ala ya cika addinin musulunci shine fadin Allahu tabaraka wa ta'ala cikin wata aya a cikin suratu al-ma'ida yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allahu tabaraka wa ta'ala yace yau na cika muku addini na cika addini gare ku wa atamamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan na yarje muku na sanya muku musulunci shine addini dan haka yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min duk wanda ya kama wani addinin musulunci a matsayin addini to za a karba masa kwata kwata duka wanda ya addini musulunci shine gobe da kiyama zai ga sakamako amma duka wanda ya wannan addini ba shi da lada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane daga cikin al'ummata za su zo ranar alkiyama wa ma'ahum dunubun mithlu jibal tihama za su zo farfajiyar lahira tare da su akwai zunubai kamar duwatsun tihama manya-manyan duwatsu tarin zunubansu annabi sallallahu alaihi ke cewa fa yaghfiruhu Allahu lahum sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta musu wannan sai ya dauki zunuban sai ya dora fa yad'u 'ala al-yahudi wan nasara ya dauki zunuban ya labka wa yahudawa da nasara ba dan komai ba sai dan su waɗannan mutane suna da tauhidi suna da akida mai kyau sun yadda ba wanda za su roƙa sai Allah tabaaraka wa ta'ala sun yadda ba wanda za su bautatawa sai Allahu tabaraka wa ta'ala sun yadda ba wanda za su karɓi musulunci daga gare shi sai daga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma abinda suka yi sun yi shirka sun ɗauki wato abinda ya cancanci ga Allahu tabaraka wa ta'ala sun biya wani Allah shine yadda suka bautatawa annabi Isa ko suka ce shi ɗan Allah ne ko kuma su wato ainihin yahudu yadda suka ɗauki uzair alaihi salam suka cewa ɗan Allah wallahu tabaraka wa ta'ala ba abin da ya tsana karan fari kamar ka haɗa shi da wani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini na na cika muku addininku wa atamamtu alaikum ni'mati na kuma cika muku ni'imata babu ni'imar da ta wuce mutum ya tsinci kansa a addinin musulunci kuma ya mutu yana cikakken musulmi Allah tabaraka wata'ala ka rayar da mu muna musulmai ka kuma karbi rayuwar mu muna cikakkun musulmai babu ni'imar da ta wuce wannan gabaki daya akwai wani malam mai yake cewa wata rana suna Madina an yi rasuwa wani mutum Allah tabaraka wata'ala ya karbi rayuwarsa za a masa sallah a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina sai wannan yake cewa kai wannan yayi dace ya zo ya mutu a Madinatu Rasulullah wannan yace kai wannan yayi dace gashi za a masa sallah a masjidi Rasulullah wannan yace yayi dace wannan tarin jama'ar za su masa sallah yace sai ya ji wani babban malami ya ce to ai wannan duka bai kai ni'imar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya masa ta karɓar rayuwarsa da yana musulmi ba babu abin da ya kai wannan ni'ima saboda inda zai mutu a madinan annabi sallallahu alaihi wasallam din ya zo masallacin ma ya zo ya mutu amma ba shi ba musulmi bane duka wanda ba zai masa amfani ba to babban ni'imar shine me zamtowarsa musulmi isa in mutum ya tsinci kansa musulmi to ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kar ka ji kunci dan baka tara kaza na duniya baka da kaza baka mallaki kaza ba kana da burin kaza ka gode wa Allah tabaaraka wataala da yasa kai musulmi Allah tabaaraka wataala ce na cika muku ni'imata wasu na cewa ko yana wayan gudana a bakin malamai ko ɗaliban ilimi cewa wannan ita ce ayar ƙarshe a cikin ayoyin da aka saukar gabaki ɗaya na alƙur'ani amma dai gaskiya idan ka duba littattafan magabata musamman littattafan tafsirai za ka ga cewar ba wannan ce ayar da ta saba ta ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata aya cikin suratul al-baqara cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun imam al-bagawi da sauran magabata suke cewa wannan ita ce karshen ayar da ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar sa da wannan ko dai bayan kwana 21 ko kwana 24 ko kwana 19 ko na amma kabacin haka sai ya bar duniya Allah tabaaraka wa ta'ala yace na na wato yarje muku da addini musulunci shine addini malam yace wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam dalili kuwa wanda yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu shine qauluhu ta'ala fadin sa madaukaki innaka mayyitun wa innahum mayyitun innaka mayyitun lalle kai wato zaka mutu wa innahum mayyitun kuma su ma lalle za su mutu thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sa'annan ku ranar alkiyama zuwa ga ubangijinku ne wato za ku je kuna wato neman yin hukunci wane wane ya cuce ni wane ya zalunci wane aje ana wato hukunci kowa yana kaiwa kara malam yace wan nasu idza matu yub'athuna mutane idan suka mutu za a tayar da su wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin hakan kuwa shine fadin madaukaki minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah tabaraka wa ta'ala ce minha khalaqnakum da ita ƙasa din muka halice ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu mayar da ku idan kun mutu a binne ku a cikin ƙasa wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga ita ƙasa din za zamu fito da ku wani karo daban wa qawluhu ta'ala da kuma wata ayar fadin sa madaukaki yake cewa wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halice ku ya tsirar da ku daga ƙasa anishin tsirarwa wato ya halice ku daga ƙasa thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja thumma yu'idukum fiha sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar da ku cikin ƙasa wa yukhrijukum ikhrajan kuma zai fito da ku wata fitowa daban malam yace wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam dalili akan mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine fadin Allah tabaaraka wata'ala cewa lalle zaka mutu su ma za su mutu saboda kafirai suna ta burin cewa ina ma ya mutu kowa ma ya huta sai Allah ta'ala ce lalle zaka mutu kuma su ma za su mutu na ba ta gani to wannan ya tabbatar da cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne wato ya mutu ya kuma zuwa ga Allah tabaaraka wata'ala amma tare da haka ya tabbata cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai mun sallama face Allahu tabaaraka wa ta'ala ya dawo mun da raina na amsa masa a duk inda kuma mutum yake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sahabbai sun ji abin da basu taba ji ba na bashi rai na zafi da dimuwa shi sama sai na umar yake cewa duk wanda ya ce ya mutu lalle zan sare kansa zan sare wuyansa sai na abubakar ya shiga ɗakin yansa na aisha wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu din kenan tunda manzon sallallahu alaihi wasallam da jikinsa yayi tsanani sai ya nemi izinin sauran matan cewar ku min izini na zauna a ɗakin aisha in ci gaba da wannan jinyar ba an yayi a tafi nan ɗakin wace kwanakinta a koma ɗakin wace sai suka yarda ya zo na ɗakin aisha na na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya tsakankanin wato cinya ta da kuma kirjina sai anan ya abin nan ya bar duniya sai na bakar ya zo ya duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude shi ya sumbace ya sumbace shi ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya bar duniya da kuma dama annabawa inda suka mutu ana ake binne su annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne shi ɗakin da na Aisha aka binne mahaifinta aka binne sayyidina wa Umar sayyidina Abubakar ya tara mutane ya karanta musu fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wama muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabi ala aqabikum waman yanqalibu ala akibaihi falai yadur Allah shay'a wasa yajizallahu shakirin ya karanta musu fadin Allah tabaaraka wa ta'ala shi fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma kafin sa waɗansu manzannin sun zo su ma sun bar duniya yanzu idan ya mutu ko kuma a gurin yaƙi a kashe shi sai ku koma akan daga daganku ku bar addinin musulunci kenan yana karanta wannan aya sayyidina Umar ya aje takobi yace kamar ban taba jin wannan ayar ba ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya bar duniya to idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya gashi ya tabbata ya bar duniya to wannan ya tabbatar maka me lalle zan mutu zaka mutu kowa ma zai mutu tunda in Allah tabaaraka wa ta'ala yana son wani mutum ba zai karbi rayuwarsa ba to to da bai karbi rayuwar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shi yafi so fiye da kowa na fata gani malam yace wan nasu idza matu yub'athun mutane idan sun mutu kuma za a tayar da su wannan shine musulunci shine aqidar musulmai gabaki daya cewa in an mutu za a yi me za a hisabi kuma shi ne aƙidar musulmai cewa in an mutu kuma akwai tambaya a cikin ƙabari wani ita ce aƙida ingantacciya ba irin aƙidar mu'tazila yan bidi'a da suke cewa in an mutu ba a azaba a cikin ƙabari ko ba a ni'ima a cikin ƙabari ko ba a tambaya a cikin ƙabari ba kamar irin yadda su sha'arawi suka ringa faɗa irin su yusuf al-qardawi na masar wanda ya su bare ne ko bare wacce da irin su wani farfeso aliyu kailani wani ɗan suriya da yake ƙatar yanzu daga ana taimakon saka abubuwansa yana ta goge maganganu akan cewar ba a azaba cikin kabari ba a ni'ima cikin kabari ba a komai a cikin kabari mutane kuma suna tabinsa suna ganin kamar abin da ke kawa saboda mutum ne falsafi da yana daga cikin abin da yake gaya mutane wasu ke ganin cewar abin da ya faɗa ya kama hankalinsu sun mayar da shi ne ai Allahu tabaraka wata'ala ba azzalimi bane lalle wannan Qur'ani ya tabbata kuma duk wani musulmi ya imani da wannan ai wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka baya zalunta kowa wannan tabbas ne yana cewa ai Allah baya ba azzalimi bane to yanzu ba a tashi alkiyama an gwada aikin ka ba kawai sai a maka azaba cikin kabari duk wanda ya ce za a maka azawa cikin kabari an ya gwada kenan Allah ta'ala ina zalunci to wannan abin fa yafi daga cikin mafi girman hujjarsa wannan na kudash cewar ya za a yi ba a auna ba ai kowa yadda cewar lokacin da ake auna ayyuka a farfajiyar lahira ne lokacin da za a dauki takardanka farfajiyar lahira ne a gwada nauyinka kai ma imaninka alfajiyar lahira ne to babu dalili ɗaya da yake gwada cewa a cikin kabari ana gwada aiki to ya za a yi kuma a ce ya zawa cikin kabari in ji shi kaga kawai wannan wasa ne da hankulan mutane eh to ka gani Allah tabaraka ya san duka abin da dan adam ya yayi na ayyuka masu kyau kuma na duka ya sani subhanahu wataala kuma ayoyi da yawa sun gwada cewar lalle akwai azaba a cikin kabari din Allah tabaraka wata'ala kafin mai kafin eh kafin aje kotu a yanke hukuncin ma ba eh to shi yana ta abin nan zaka ga ko yanzu idan ka sabi fejinsa ko da a facebook idan ya yi magana za ga wajen mutum miliyan nawa a duniya sun kalla miliyan mutum ne mai kaifin magana mai kafa wajoji da ra'ayi da kaifin tunani wanda in mutum bai fahimci addini ba sai ya ja mutum saboda irin maganganun da yake kuma dama dan boko ne a zamanance sosai da sosai kuma balarabe ne dan suriya da zo da haka Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar cewa za a yi mutane azaba cikin kabari za kuma a ni'imta waɗansu a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa lalle za a yi azaba cikin kabari kuma za a ni'imta wasu a ciki yanayin ayyukan mutane Allah tabaraka wata'ala ka kare mu daga azaba cikin kabari Allah tabaraka wata'ala ka azurta mu da ni'ima a cikin kaburburan saboda haka mutane za a tare da su gobe da kiyama arna kafirai sune suke cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahab su suna cewa kawai rayuwar duniya ce fa mu mutu mu rayu mu mutu in kaga mun mutu kawai yanayi ne nature ce kawai mun bar wannan duniya mun koma ta duniya kawai shine amma ba magana a tada mutum gobe alkiyama arna kenan amma shi musulmi ya dada cewa lallai akwai tashin alkiyama tunda Allah ta'ala ya faɗa dama bai ya zama musulmi ma sai ya da rukunan musulunci guda nawa guda shida daga ciki akwai mai wa an tu'mina min bil yawmil akhir sai ka imani da ranar lahira sannan ka zama ma cikakken musulmi sai ka yarda akwai ranar lahira to da ka akwai tashin alkiyama kuma akwai hisabi Allah ka samu cikin imani so da ka malam ya kawo ayoyi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake gwada cewa za a dawo da mutane wato za a tayar da su gobe alkiyama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum daga ita ƙasa din maka halice ku Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada mana cewa mun halitta dan adam min sulalatin min din daga sulala na anashin yin uko tabo ƙasa annabi adam alaihi salam kamar yadda hadisi ya gwada cewa an haɗa ƙasar da za a halicci annabi adam ta yi shekara arba'in tukun na ƙasar kamar ka kwaɓa ƙasa ka aje ta shekara arba'in sai Allah ta baraka wata ala ya ɗauki wannan ƙasa halicci annabi adam a gurin malaman luga idan aka ce salsal da Allah ta baraka wata ala ce wani salsalin kalfakhar salsal da sadin sadin guda biyu a larabci shi idan ƙasa ta bushe ka ɗauki wani abu ka zo kada ka tana karan nan shi ake cewa salsal saboda qur'ani yazo da irin wannan usulubin din cewa ban halitta dan adam da irin wannan kasa din busasshiyar kasa din to mutane wato Allah tabaaraka wa ta'ala ya halice su daban-daban yanayin da kasa take daban-daban haka mutane suke daban-daban wani yana da karfin jiki wani bai da karfi kamar da wata kasa ta da karfi wata fara wata baka wata kaza wata kaza wata kaza wata kaza haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya guda cewa mutane halice su da ainihin wato kasa ne kuma wato mabambanciya za ga mutane daban-daban kuma kowa zai mutu da irin kasa da aka halice shi wani zai mutu zai gama rayuwarsu a garinsu amma ba zai mutu a garinsu sai ya tafi inda aka halice shi irin wannan kasar kuma anan zai je mutu ta kan ce bai taba zuwa kasa kaza ba sai shekarar da zai rasu ya je kasar kuma ya mutu ko bai taba zuwa gari kaza ba ya je ce an yi tsakanin na da gari kaza sai dai a mota na wuce to yana zuwa daidai gurin sai kaji ya faɗi ya mutu ko ya hatsari ya mutu saboda ya zo gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da ita kasa din makalice su ya zo wani cikin dogon wani hadisi wani imamun nisa'i ya fada shi cewa idan aka karɓi rayuwar ɗan adam aka yi sama da ran sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai da kasa din makalice su kamar ne zo cikin wannan aya din منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سيتي da mala'ika a mayar da ran zuwa jikinsa lokacin an sanya shi kuma a cikin kabari sai mutum ya ga ransa ya dawo jikinsa sannan sai a tada shi a ta masa wato ainihin tambayoyi malam yace wa ba'da al-ba'thi muhasabuna wa mujziyuna bi amalihim malam yace wa ba'da al-ba'thi su mutane bayan Allah tabaraka wa ta'ala ba'da al-ba'thi bayan an tayar da su gobe al-kiyama muhasabuna za a musu hisabi ma'ana za a auna ayyukansu za a lissafa wa majziyuna bi a'malihim malam yace kuma za a sakan ya musu da ainihin wato ayyukansu wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan magana ko da malam yayi na cewa mutane bayan an tayar da su gobe alkiyama za a auna ayyukansu za a sakanya musu gwargwadon ayyukansu yace dalilin wannan magana da yayi ko shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala inda yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna walillahi ma fi samawati wa fil ard duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai lillahi duka wannan na Allah ne Allahu tabaaraka wa ta'ala yace li yajzi allazina asau domin Allahu tabaaraka wa ta'ala ya sakanya wa waɗanda suka munana ayyuka duka wanda ya munan aiki Allahu tabaaraka wa ta'ala ya sakanya musu bima amilu da abin da suka aiwatar ma'ana da sakamakon abin da suka aiwatar wa yajziyal ladzina hasanu bil husna ya sakanya wa waɗanda suka kyautata ayyuka kuwa bil husna da aljanna aljanna ita ce mai al husna malan yace wa man kazzaba bil ba'thi duk wanda ya karyata tashin alkiyama kafara yace wannan ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yace babu tashin alkiyama ya zama kafiri jama'a mutum yace babu tashin alkiyama lalle ko shakka babu wannan ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah tabaraka wa ta'ala ne yace me akwai tashin alkiyama ayoyi da yawa wa dalilu qawluhu ta'ala malan yace dalilin sa akan cewa kaga musulunci kenan kuma shine ilimi in ka ce kaza ka kawo dalili to haka yake littafin sa in yace duk wanda yake kaza yayi kaza sai ce amma ga dalili to da malan yace wa man kadzaba bil ba'thi kafara duk wanda ya kafirce wa tashin alkiyama to ya kafirta to kaga cewa mutum ya zama kafiri a babbar magana ce yana bukatar mai dalili wa dalilu qauluhu ta'ala yace dalilin hakan kuwa da yace wanda wanda ya karyata tashin alkiyama ya kafirce yace shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala inda yake cewa za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir Allah tabaaraka wa ta'ala yace za'ama alladhina kafaru su waɗanda suke kafirai suna raya cewar da Allah tabaraka wa ta'ala ce za'ama rayawa shine me ka faɗa abu amma ba gaskiya ba shi ne ake ce me rayawa idan aka ce kafiri kuma a larabci shine wanda ya san gaskiya lillita lillita gaskiya shine al-kufr a lugha arabiya wato yaran larabci ana cewa manomi larawa suna cewa manomi kafir saboda yana zuba tsaba a ƙasa da lullube ta da abin nan da ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala yace za'ama allazina kafaru allan yub'athu wanda suke kafirai suna raya cewar ba za a tayar da su ba Allah ya ce da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul kace da su bala wa rabbi yace lalle haka ne na rantsi da ubangiji na la tub'athunna lallai za a tayar da ku thumma la tunabba'unna sa'annan lallai za a ba ku labari bima amiltum da abin da kuka aiwatar wa zalika 'ala Allah yasir Allah tabaaraka wa ta'ala yace hakan kuwa ya ba ku labari cewa ga abin da kuka aiwatar ba abu ne mai sauki a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace thumma la tunabba'unna bima 'amiltum sannan za a ba ku labari dangane da wanda kuka aiwatar kenan ku mutane ma za ku iya aiwatar aiwatar da al'amura ku manta da kuma aiwatar kamar da yake faruwa a gidan duniya za ka yi wani aiki na alkhairi ko ka kyautata wa wani sai kun haɗu yana tuna maka ai lokaci ka gane ni ban gane ka ba ni ne lokaci kaza kaza ka taɓa wani kaza na ci ai na manta ma to da dan adam ne yana iya mantuwa za ka iya yin aikin alkhairi ka manci kamar yadda za ka iya mummunan aiki kuma kamanci to shi Allah tabaraka wa ta'ala bai yamantuwa mala'ikunsa sun rubuta komai in an ka tashi alkiyama sai a baka labari ranar kaza ga watan kaza kayi kaza shekara ta kaza kayi kaza lokacin kana dan shekara kaza kayi kaza bayan shekaru kaza ka sake nana ta kaza an anjima kayi kaza kayi kaza duka kuma la tunabba'unna bima amiltu sa'an nan za a baku labarin duk abin da kuka aiwata naka tashi alkiyama mutane za su ga wasu ladar da ke akwai mutane za su ga tarin lada sun mamanta ya ake suka samu wannan ladan wannan yaushe suka wani aiki in sai a ba su labarin ai kayi kaza ai kayi kaza ai kayi kaza ko kuma a ba mutum labari cewar ai ka taɓa ɗora mutane akan wani aiki na na alkhairi wanda Allah ta'ala yake so shine Allah ta'ala ya ta baka wannan ladan kai baka ma san adadin mutane suke amfani da wannan nusar da su da kai ba saboda duk wannan tarin naka ne saboda suna tayi kana samun kwamishin hakanan kuma waɗansu mutane za su ga tarin zunubai su rasa ya aka shi fitar wannan sai a ba su labari ai kayi kaza ne ai ka sunnata mutane kaza ka san kaza babu kyawu kana ce akai kuma mutane suka zo kai ta tsora su akai to duk laifukan su ne wannan Allah ta'ala ya kare mu shi yasa akwai bukatar kaka tsantsan musamman duk abin da ka san mutane za su iya kwaikwayon ka wajen yi duk abin da ka san wannan abin ba daga Allah ba ne wannan abin da ba daga manzon Allah ba ne ko kuma wannan abin Allah ya hana manzon Allah ya hana to kai kafa kafa musamman kuma abin da mutane za su iya ɗauka su aiwata da kiyaye kanka saboda hatsarinsa shi ya wuce kai naka duk wanda ya yi fa akwai adadin naka a ciki kana da amula kana da commissioner a ciki in aka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man sanna sunnatan fil islami aw kama qala sallallahu alaihi wasallam falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsara wa mutane wani abu wanda ya sunnanta wata sunna cewa sunnanta wata sunna ana nufin ba kai ka kirkiro sunnar ka ba ai kai baka da sunna wanda wani aiki ne na alkhairi sai ka kawo wani tsari na wajen a rika aiwatar da wannan abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a baka ladan kai aikin da kai duk wanda ya aiki da irin wannan abin da wannan tsarin da ka kawo sanadiyar wannan tsarin aka ci gaba da yi duk wanda ya aiki da wannan za a baka ladan haka nan duk wanda ya zo dora mutane wani mummunan abu ya kirkiro shi to duk wanda ya wannan kada saban kon sai an baka shi to kaga akwai sharri mai girma mutum ya dauko wani abu ya zo gindaya mutane ko da sunan addini ko kuma da sunan sako din ma kai tsaye ko da kana cikin kabari ana ta rubuta maka duk wanda ya mummuna aiki na ana rubuta maka kaga sharrin ya bashi Allah ta ya kare shi sa idan mutum ya sunnata kyakkyawan al'amari ya tafi cikin kabari akwai alkhairi a cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mutum ya mutu dukkanin ayyukansa sun tsaya bai isa ya zo ya kyakkyawan aiki ba sai dai in yana ɗana ƙwarai ko kuma wato wani zai rika masa addu'a ko ya rika masa sadaka ko wani abu makamancin haka in ba wannan ba kuma me ko sadaka mai gudana ya gina makaranta ko masallaci ko rijiya ko wata bishiya ko menene dai abu na alkhairi in ba wannan ba ko ilimin da ya wato ya bar ilimi da ake amfana da shi shi ya sa wato dora mutane a kan hidimar addini ba ƙaramin alkhali ba ne idan ka duba irin su imam malik allah musu rahama irin su imam shafi'i yanzu akwai yini ɗaya da za a yi da za a ce ba yi amfani da wani abu na ilimin imam malik ko a ce mazhabarsa ya ce kaza babu yini ɗaya babu awa ɗaya fashe wani guri an ɗauko wata matsala wacce imam malik ya magana a kai an yi amfani da wannan ilimin ba za ka taɓa samun wata awa ta wuce ba fashe ka samu wannan idan ku a garinku dare ya yi an yi bacci to wata ƙasar ba daren ba ne yanzu an ɗauki wata matsala imam malik ana amfani da wani an ɗauki ta imam shafi ana amfani da haka ba ƙarfin alkari ba to wasu daɗe dabarin duniya to har a tashi alƙiyama kana tana za a dina amfani da abin da suka dora mutane a kai da mutane ba zai yi wani saboda haka wato ƙoƙarin dora mutane a kan alkhairi mafi girman alkhairi ke abin da zama kiran ku saboda haka ina ga anan za mu tsaya tun da lokaci ya yi abinda muka yi daidai Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kira mana sallah ina ya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar alhamdulillahi rabbil alamin